إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah maɗaukacin sarki da ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidu tauhid wanda ke kofar gidan dr muktari anda aliyu da ke gra cikin garin azare a jihar bauchi majalisi da muke karatun tarihin sayidina umar allah yarda da shi a wannan yammaci na alhamis shida ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 18 ga watan ɗaya shekara ta 2024 wannan ita ce halka ta ɗari da goma sha biyu a tarihin da muke bayani na sayidina umar a gabar da muke bayani kan rayuwarsa cikin al'umma wannan ɓangare ko wannan gaba ta kunshi fiskoki daban-daban har guda bakwai fiska ta farko karatu a kanta ya gabata yadda sayidina umar yake nuna tausayi da tausayawa ga mata da kuma 'ya'yansu wannan mun yi karatu a kansa wannan fiska sai fiska ta biyu ita ma karatu a kanta ya gabata yadda sayidina umar yake kiyayewa talakawansa matsayi da ɗaukaka da allah maɗaukakin sarki ya ba su fiskar da za mu tashi kanta a wannan halka ita ce fiska ta uku ita kuma ta kunshi mahabatuhu fi wasatil mujtama'i wa hirsuhu ala qada'i hawaijin nasi shafi na 202 fiska ta uku yace mahabatuhu fi wasatil mujtama'i wa hirsuhu ala qada'i hawaijin nasi mun kula da fiska ta biyu misalan da ya kawo suna da yawa to da muka dauki misali ɗaya sai muka takaita da shi saboda kar mu ɓata lokaci da yawa akan wannan fiska ɗin to sai muka tafi zuwa ga fiska ta biyu cikin fiskokin yadda saidina umar ke mu'amalantar al'umma ita ce mahabatuhu fi wasatil mujtama'i wa hirsuhu ala qada'i hawa'ijin nas wannan fiska tana da bangarori guda biyu bangaranta na farko mahabatuhu fi wasatil mujtama kwarjinin saidina umar haibar sayidina umar cikin al'umma sayidina umar yana da kwarjini yana da haiba a idan al'umma to wannan ɓangare misalan da ya kawo da yake ba dogi ba ne sosai ina ga za mu iya samun daman karanta su sai dai wasu bayanai da ya yi na tsokaci su ne za mu tsallake su saboda kiyaye lokaci idan muka tafi sakin layi na uku a nan ne ya fara kawo misalan sama duka bayanai ne wadda ba ma bukatar su ya kawo misalai da za su fito mana da yadda sayidina umar yake da kwarjini yake da haiba cikin al'ummarsa wannan allah ne ba shi wannan kwarjini da sayidina umar ke da shi cikin al'umma allah maɗaukakin sarki ne ba shi wannan kwarjinin to ya kawo mana misalai ɗai-ɗai har guda shida a wannan gabar ina ga za mu iya ɗaukan misalai hudu ko biyar sai mu takaita da su ya ce wa atrafu bin haza fi haibati umara baina wulatihi wa kuwadihi annahu kataba ila abi ubaidata ya'muruhu an yuqasima khalidan malahu nisfain فقاسمه جميع ماله حتى بقيت نعلاه فقال أبو أبيدة إن هذا لا يصلح إلا بهذا فأبى خالد أن يخالف أمر عمر وأعطاه إحداهما وأخذ الأخرى wannan shine misali na farko da zai fito mana da kwarjinin sayyidina Umar cikin al'umma yace wa atrafu min hadha fi haibati Umara baina wulatihi wa quwadihi abinda zai fi banƙaye dangane da bayanan da yayi a sama wanda suka gabata wanda zai fito mana da kwarjinin saidina umar tsakanin gwamnoninsa da kuma jagororinsa wannan kisar da zai hakaito mana annahu kataba ila abi ubaidata ya'muruhu an yuqasima khalidan malahu nisfain saidina umar ya rubuta wasika zuwa ga abu ubaida lokacin da ya jagorantar da shi akan mayakan yankin sham a zamanin sayidina abubakar kwamandan da ke jagorantar dakarun da suke yaƙi a yankin sham khalid bin walid ne shi ne kwamandan sayidina umar yana zama khalifa sai canja shi da abu ubaida yanzu sai aka wayi gari kwamanda da ke jagorantar dakarun musulunci a yankin sham shi ne abu ubaida sayidina umar shi ya ayyana to bayan ya ayyana shi ya zama jagora sai rubuta masa wasiƙa to ita ce ake bayaninta a nan annahu kataba ila abu ubaidata cewa shi sayyidina umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga abu ubaida ya'muruhu an yuqasima khalidan malahu nisfain abinda wasiƙar ta kunsa yana mai umurtar abu ubaida ya raba dukiyar khalid tsakaninsa da khalid gida biyu ya ɗaurabi khalid ya ɗaurabi tunda dukiyar da Khalid ya samu yana jagoranci ne galibinta ya samu jagorantar mayakan musulunci da ya asham galibi a nan ya samu to shine sayyidina Umar tunda yanzu ya ayyana Abu Ubaida a matsayin shine jagora na mayaka shine komanda na mayaka a yankin Sham duk dukiyar da Khalid ya mallaka su raba gida biyu Abu Ubaida ya ɗau rabi Khalid ma ya ɗauki rabi faqasamahu jami'a malihi to abu ubaida sai ya aiwatar da umarnin khalifa umar amirul mu'minin Allah ya da shi sai ya raba dukiyar khalid tsakaninsa da khalid shi ya daurabi khalid ma ya daurabi dukkan dukiyar ba abin da ya bari hatta baqiyat na'ala har aka kammala raba dukiyar khalid abin da ya saura kawai takalmar da yake sawa ne to kaga takalma ai ba hali a raba su inda kafafu guda biyu za su sa takalma biyu to da ya zama saura takalman da Khalid ke sawa faqala Abu Ubaida sai Abu Ubaida yace inna hadha la yasluhu illa bi hadha wannan warin takalmin ba zai an yi amfani ba sai da dan uwansa ɗayan warin wari ɗaya baya taba amfanarwa in ba warin ai ba za ka sa takalmi kafar dama kana tafiya ba kafar hagu ba takalmi ko kuma ka sa kafar hagu kana tafiya ta dama babu ka kenan wari ɗaya ba zai amfana ba in babu ɗayan warin haka abu ubai da ya gaya wa khalid a kan khalid ya yi amfani da takalminsa ba sai sun raba ba to wani martani khalid ya mayarwa abu ubaida ya ce fa'aba khalidun an yi khalifa amra umara wa a atahu ihdahuma wa akhadha al-ukhra to amma tunda fa umurni ne amirul mu'minin umar ya bayar kan duka dukiyar khalid su raba tsakaninsa shi da abu ubaida to da abu ubaida ya ce takalman nan kafa biyu ba yadda za a yi a raba in ɗaurabi ka ɗaurabi saboda in an yi hakan ba za su amfana ba ni ba zai amfane ni ba wari ɗaya kai ma wari ɗayan da zan bar maka ba zai amfane ka ba saboda haka ka rike kayanka khalid sai ya ki yadda ya ce saboda in har muka muka tafi a haka ba mu raba takalmin ka ɗauwari na ɗauwari ba ba mu cika umarnin amirul mu'mini na umar ba shine anin ya ce fa aba khalid an yi khalifa amra umara sai khalid ya ƙi ya saba umarnin sayidina umar wa atahu ihdahuma ya ba wa abu ubai da wari ɗaya warin ɗayan warin takalma takalma guda biyu nan warin kafafu guda biyu sai ba wa abu ubaida wa akhadha al-ukhra ya dau ɗaya warin ko da ma ba za su amfana ba dai a cika umarnin amirul mu'minina to kaga wannan in ya nuna mana yadda Khalid yake nuna abun duniya bai dame shi ba bai dauki abun duniya a bakin komai ba ta ɗaya hannun zai nuna mana ɗaukakar sayidina Umar da kwarjininsa ta yadda ba ɗaya daga cikin gwamnoninsa ko dakarunsa da zai ƙetare umarninsa to wannan misali na farko kenan da zai fito mana da kwarjinin sayidina Umar cikin al'umma misali na biyu za mu same shi a shafi na 203 ƙasan nan duk bayanai ne kawai ya yi ta yi a kan ta'alikin wannan misali da muka karanta mu je ga misali na na biyu da zai fito mana da kwarjinin sayidina umar a cikin al'umma wannan misali na biyun ya fara daga kan layi na biyar ne daga kan layi na biyar ya fara inda ya ce fa'anil hassanil basari رحمه الله قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة يتحدث عنها الرجال wannan kissa da za mu karanta an samo ta daga alhassan albasari Allah masa rahama ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci ɗan basara kissar tana nan cikin musannaf na abdulrazzaq Hassan al-Basri yake ba da labari cewar balaga Umara bin al-Khattab radiyallahu anhu labari ya iske Umar dan Khattab Allah yarda da shi yana khalifa anna mar'atan yatahaddathu anha ar-rijal cewa akwai wata mata da mutane suke tadi riwayar da ta zo cikin musannaf na Abdurrazzaq cewa sayidina umar labari ya iske shi kan wata mata da mazaje sukan shiga gurinta alhali kuma mata aure ce me yasa mazaje ke shiga gurinta mijinta baya nan wata da watanni an tura shi gurin yaki to shine sai mazaje suke shiga gurinta suna hira a gurinta waɗanda ba muharramanta ba to sayyidina Umar sai bai ji daɗin wannan labari ba ya za a yi suna shiga gurin matar da ba su da alaƙa da ita ba muharramarsu ba kuma ba matarsu ba ajinabiya ce gare su kuma suna shiga gurinta to abin sai bai yi sayyidina Umar daɗi ba sannan kuma sayyidina Umar ya ga in ba ta ba su haɗin kai da goyon baya ba ba za su shiga gare ta ba to wannan yasa a nan ya ce fa'arsala ilaiha sai dina umar sai ya aika mata ya ce a je a kira masa ita wannan wani irin ɗabi'a ce wacce ta yi karo da karantarwar addinin musulunci ya tura ɗan aike ya je ya kira masa wannan mata ya ce yana son ganinta ƙala hassanul basari ya ce wa kana umaru rajulan mahiban nan tsokaci ya yi cewa shi fa Umar ya kasance mutum ne mai kwarjini mutum ne mai haiba to anan ya aika a kira masa wannan mata falamma a har rasulu lokacin da ɗan aiken sayyidina Umar ya zo ga wannan mata qalat sai ta ce ya wailaha kaitanta ita kan yau ta shiga uku amirul mu'minina a ce yana kiranta yau ita kan kashinta ya bushe ta ce malaha wa umar me ya hada ta ita kwa da umar da yasa umar yake neman ta a nan fa sai zuciyarta ta hau ta hau bari gabanta ya tsinke hankalinta ya tashi hantarta ta kada alhali kuma matar tana dauke da juna biyu tana dauke da ciki dan aike da yazo sai ya ce ki amsa kiran amirul mu'mini wata riwaya ta ce dan aiken da ya zo sai ce mata ki amsa kiran umar umar yana neman ki yana yana son ganin ki ta ce na shiga uku amirul mu'minina me haɗa ni da amirul mu'minina to anan sai zuciyarta ta dinga rawa hantarta tana kaɗawa gabanta ya tsinke fa kharajat wannan mata sai ta fita dole tunda yanzu amirul mu'minina na kiranta dole ta amsa kira sai ta fita daga gidanta za ta je ta amsa kiran da amirul mu'minina umar yake mata lokacin da ta fita tana tafi a kan hanya fadaraba hal makhabu to subhanallah sai naƙuda ya buge ta naƙudar da ba a shirya masa ba ka san idan mace ta yi girgiza ko ta firgita lokacin haihuwa bai yi ba ta kan haife yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa ta za'u kullu za ta hamlin hamlaha wataran nasa sukara wa mahun bi sukara walakin na azaban lahi shadid saboda tsananin azaba Allah mai ciki za ta haifa cikin kota hudu ne ko lokacin haihuwar bai yi ba to ita ma wannan mata fitatta zuciyarta tana bugawa hantarta tana kadawa to take fa sai naƙuda ya rufe ta famar rabbi niswa sai ta dinga wuce mutane mata mata kuma in ta ga 'yar uwarta da take cikin naƙuda takan gane fa'arafna alladhi biha sai suka gane me ke tattare da ita suka fahimci cewa wannan mata fa naƙuda take ciki naƙuda ne ya kama ta faqadimat bi ghulamin fasaha sayhatan thumma tafa a hanyar ta tafiya gurin sayyidina Umar bata isa ba sai ta haife akan hanya saboda firgici da tsorita dan da ya faɗo anan yace fasaha sayhatan ya yi kuka sau ɗaya wata riwayar riwayar abdurrazzak a cikin musannaf ya ce fasahar sabiyu saihataini sai jaririn da ta haifa ya yi kuka sau biyu tsumma mata sai ya mutu shine ma'anin tsumma tsafa sai ya mutu da ɗan ya faɗo ya yi kuka sau ɗaya ko sau biyu sai ya mutu saboda lokacin haihuwarsa bai yi ba kuma an haife shi ba shiri mahaifiyarsa tana cikin firgici da tashin hankali fa balagha zalika umara radiyallahu an labari sai iska umar matar da ka aika a kira tana dauke da juna biyu lokacin da dan aiken ka ya isa gare ta ta shiga cikin matsanancin yanayi ta shiga tsaka mai wuya ta shi samu kanta cikin firgici da tashin hankali to wannan ya kawo mata naƙudar da lokacin naƙudar bai yi ba a hanyarta ta tahowa kafin ta ƙaraso ta haife ɗan kuma ya koma labari sai iska sai na umar to a nan sai hankalinsa ya tashi to wani mataki sai na umar ya ɗauka fa jama almuhajiri na wal'ansar sai ya sa a haɗa masa almuhajirun da al'ansar dama duwani abu irin wannan idan ya faru abin da sayyidina Umar yake yi yana sa a hada masa zarata cikin sahabban annabi ya ji menene shawarin su tunda Allah ya ce wa shawirhum fil amr wa amruhum shura bainahum sannan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da shi manzo ne in ya tashi abubuwa yakan shawarce su to sayyidina Umar ya dauki wannan tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu in ya taso sai ya hada zarata cikin almuhajirun da al'ansar ya ji menene ra'ayinsu to take sai ya sa aka haɗa masa almuhajiruna da al'ansar wastasharahum sai nemi shawarinsu cewa kunji kunji fa abin da ya faru labari ne iske ni cewa wata mata mazaje suna shiga gidanta mijinta baya nan yana can gurin yaki ya ɗau lokaci ma bayyana in sun shiga suna ɓata lokaci a gunta suna hira ni kuma sai na ga hakan bai dace ba yasa na sa a kira mun ita saboda in ba haɗin kanta ba za su shiga gurinta ba to lokacin da ɗan aike na je gare ta kuma sai ta firgita ta razana a hanyarta ta tahowa ta haihu haihuwar da ba shi to me kuke gani ya ce wa fi akhiril qaumi rajulun a ƙarshen mutanen da sayyidina umar ya gayyata don ya shawarce su akwai wani mutum faƙala a nan gurin kamar akwai nassin da ya faɗi saboda shi mutumin da yake ƙarshen bai yi magana ba amma yadda za mu fahimta a yadda ya kawo nassin anan za mu fahimci mutumin da yake ƙarshen shi ya yi maganar amma ba haka ba ne yadda abun yake da ya bayyana cewa wa fi akhiril qaumi rajulun a ƙarshen mutanen da sayyidina umar ya gayyata akwai wani mutum bayanin wani mutum din nan zai zo to nan faqala ba'dhum ya kamata kamar yadda ya zo cikin musannaf na abdurrazzak dama na ce asalin riwayar tana nan cikin musannaf na abdurrazzak faƙala ba'aduhum sai wasu daga cikin almuhajiruna da al'ansar suka ce sayidina umar yanzu za su ba sayidina umar shawari ya amiral mu'minina inna ma kunta mu'addiban wa inna ma anta ra'in wannan shawarin da suka bashi kenan wasu daga cika ce ya amiral mu'minin ai kai mai ladabtar da mutane ne hakan da kai daidai ne bai kamata dama ka zira ido ka bar kowa ya abin da ya ga dama ba dama ai kai mai ladabtarwa ne kuma kai shugaba ne kana da hurumin kai abin da kake ga ya dace to wannan shawarin da suka bashi kenan galibin waɗanda sayyidina Umar ya nema su zo su bashi shawari wannan shawarin suka bashi qala ma taqulu ya fulan to yanzu ya ji shawarin su can ba a baya ba an ce mana wa fi akhiril qaumi rajulun ba a ƙarshen mutanen da sayyidina Umar ya gaita akwai wani mutum da yake can ƙarshe yake can baya shi ya yi shiru bai magana ba amma ɗokacin waɗanda ya gayyata shawarin da suka bashi shine karka daga hankalinka karka damu kai dama mai ladabtarwa ne kuma kai shugaba ne ko da haka ya faru ba komai a kanka abin da kai daidai ne ka razanar ka ja kunne karka zura ido ka bar kowa ya abin da ya ga dama tunda kai ne shugaba kuma al'umman nan amana aka danka hannunka saboda haka dole in ka ga kuskure ka tanka abin da kai ba matsala to wancan wanda yake ƙarshe mutumin da yake ƙarshe shine sayyidina Umar ya tambaye shi yace mata Kulu ya fulan wane to kai me ra'ayinka saboda shi yayi shiru shawarin nan da aka ba sayyidina Umar shi kamar alama na nuna ba fahimtar sa ba kenan kamar yana da wata fahimta sabanin wannan shawarin da aka ba sayyidina Umar to shine sayyidina Umar dan ya ji ta bakin sa ya ji numfashin sa tunda yana ƙarshe yana can baya kuma bai yi magana ba to sayyidina Umar yana so ya ji me ra'ayinsa a riwayar abdulrazzak cikin musannaf ta bayyana sunan wannan mutumi din sayyidina ali sayyidina ali kuma mun san yana da matsayi yana da matsayi gurin sayyidina umar shine yace ma taqulu ya fulan me zaka ce ya kai wani riwayar abdulrazzak yace wa samata aliyun fa aqbala alaihi fa qala ma taqulu sayyidina ali sai ya shiru bai ce komai ba sai sayyidina umar ya zo gare shi ya ce kai me ra'ayinka to wace amsa sayyidina ali ya bawa sayyidina umar qala sai sayyidina ali ya ce aqulu in kana alqawmu taba'uka ala hawaka fa wallahi ma nasahu laka wannan fahimtar sayyidina ali kenan yace masu baka shawarin nan waɗanda suka baka shawarin nan in har ya zama shawarin da suka baka sun baka ne gwargwadon yanda suka ga kakarkata inda suka ga kakarkata suka baka shawari bisa abin da ka fi so inda ka fi karkata suka baka shawari a kansa ta wannan ɓangare sun duba sun ga ina ka fi karkata sai suka baka shawari ta inda ka fi karkata idan dan haka suka baka wannan shawari da suka baka cewa kai mai ladabtarwa ne kai jagora ne ba matsala ba komai a kanka kamar in sun ga haka ne ka fi karkata zuwa ga wannan ɓangare sa suka baka wannan shawarin to ba su baka shawarin gaskiya ba shawarin da suka baka ba ta gaskiya ba ce kamar sun rufa ka ya ce wa iya ku jitihaduhum in kuma ya zama ijtihadi suka yi bisa shawarin da suka baka cewar kai mai ladabtarwa ne kuma kai shugaba ne wannan da ijtihadin su ne ba wai dan sun ga kafi karkata ga wannan gabar yasa suka baka shawara akan hakan ba in ijtihadi suka yi arahum fa wallahi nan yace faqad akhta'a ra'ayuhum kaman akwai kuskure ana yace arahum ina ganin su fa wallahi na rantse da Allah laqad akhta'a ra'ayuhum lalle ra'ayin su ya kuskure wannan shawarin da suka baka na kuskure ne in ijtihadi suka yi a nan gurin ba za a ce fa wallahi faqad ba saboda fa'un din ta ta maimaituwa kaman akwai rauni cikin jerin lafazin larabci kuma mun san babu rauni ciki a larabci yare ne mai fasaha ta yadda duk lafazin da za a kawo za ka ji ya yi sosai to a nan gurin in aka ce fa wallahi faqad akhta'a kaman akwai rauni cikin jerin lafazin wato larabcin bai fito sosai yadda ya kamata ba larabci mai fasaha ya kamata nan maimakon fa'un ya zama lamu ta yadda larabcin zai miƙe sosai kar a samu rauni cikin larabcin amma in aka aka bar shi da fa'un ɗinnan larabcin ya zama akwai rauni ciki. Ya ce, wa in ya kujtihaduhum in ya zama da ijtihadinsu suka baka wannan shawari, arahum fa wallahi, ina ganin wallahi laƙad akhta a ra'ayihu, wannan ra'ayi nasu ya kuskure akwai kuskure cikin wannan ra'ayi nasu ya amiral mu'minin ya kai amirul mu'minin in har sun dan sun ga kafi karkata ne zuwa ga shawarin da suka baka to ba su gaya maka gaskiya ba in kuma ba wai dan haka bane yasa suka baka wannan shawari a a ijtihadi suka yi iya fahimtar su tsakanin su da Allah suka baka shawarin kuma iya fahimtar su kenan to wannan fahimta akwai kuskure ciki sabon annabi ba sa ɓoye abin da yake dadai ko abin da yake gaskiya saboda su daɗaɗa ma wani duk abin da yake gaskiya za su fito da shi ko da wani ba zai ji daɗi ba ƙala ya ce fa'azamtu alaika lama ƙumta faƙasamta ha wannan magana sayidina umar ce kenan wannan zai nuna maka kamar akwai sauran magana sayidina aliyu sayidina aliyu maganarsa ba ta ƙare ba sai mawallafin littafin ya yanke akwai buƙatar mu ji shawarin da ya ba tunda yanzu ya bayyana cewar shawarin da waɗannan suka bayar akwai kuskure to shi ne shawarinsa kaga ba a kawo mana shawarinsa ba to shawarin abdulrazak ya kawo cikin musannaf ɗinsa ya ce ara anna diyatahu alaika wannan shine ra'ayin saidina aliyu bayan ya nuna cewar shawarin da suka ba sayyidina Umar akwai kuskure ciki to shiga shawarinsa yace ara anna diyatahu alayka ina ganin diyar yaron nan da ya fado lokacin fadowarsa bai yi ba aka haife shi lokacin haihuwarsa bai yi ba diyarsa tana kanka inji sayyidina Ali me yasa yace diyar yaron da ya fado ko aka haife shi lokacin haihuwarsa bai yi ba yace tana kan sayyidina Umar ga dalilinsa ya ce fa'innaka an ta afzataha saboda kai kai ne ka firgita ta kai ka tsorita ta aika mata da kai cewar ta zo kana son ganin ta wannan shi ya tsinkar mata da gaba shi ya fadar mata da gaba shi ya firgita ta wa alqat waladaha ta je ta yadda wannan ɗana ta ko ta haifi wannan ɗana ta lokacin haihuwarsa bai yi ba fi sabilika a sababinka kuma a sababin amsa gayyatarka da kiranka ya sa ta haifi wannan ɗa cikin firgici da tashin hankali da zillumin ba ta san me za ta zo ta tara a gurinka ba saboda haka yanzu diyar wannan yaro yana kanka ka kenan waɗanda suka baka shawari in ma ko sun ga kaman ka fi karkata akan a kore maka diya akan ka yasa suka baka shawari bisa abin da suka ga ka fi karkata ko kuma a iya ijtihadin su a iya fahimtar su suka baka shawari to wannan fahimtar tasu akwai kuskure a ciki in kuma sun ga kafi karkata ne zuwa ga wannan shawarin da suka baka to wannan basu maka nasiha ba basu gaya maka gaskiya ba basu gaya maka abin da ya dace ba ina ga abin da yake kanka diyar wannan yaro da ya faɗo ya yi kuka ya mutu diyar tana kanka saboda kai ka firgitar da mahaifiyarsa ta fito ba shiri naƙudar da ba lokacinta bai yi ba ba a shirya mata ba ya kama ta kuma ɗan ya zo yana kuka ya mutu ya koma ga Allah to shine da sayyidina ali ya ga sayyidina umar wannan bayani na shawarinsa to shine anan sayyidina umar ya ce fa azamtu alayka kenan zamu kula an yanke shawarin sayyidina ali a wannan littafi da muke karanta to sai sayyidina umar ya ce fa azamtu alayka lama qumta fa qassamtaha ala qaumika yace to na gamsu da shawarinka to abin da nake so gare ka abin da nake fata gare ka ya kai aliyu ka je ka raba diyar wannan yaro a kan mutanenka suwa mutanenka shawa ka je ka nema gudunmawansu a haɗo wannan diyar tun da shi ma sai na umar ba ƙuraishe ne to ai 'yan ƙabilarsa za su taimaka masa wajen ba da diyar wannan yaro to tun da sai ali ba ƙuraishe ne shi ma sai umar ba ƙuraishe ne kuma ƙuraisha suna zaune tare da su a garin makka kenan su taimaka masa wajen biyan diyar wannan yaro shi yasa ya ce ka je ka raba diyar kowa a bashi kasansa gudunmawar da zai kawo saboda a samu a ba wannan matar faƙila lil hasan sai aka ce wa alhassan wani hassan hassanul basari tun da riwayar tasa ce manin rajul wannan mutumi da ya bada wannan shawari wani mutum ne haka kala aliyu bin abi talib shi yasa na ce abdurrazzak cikin musannaf ɗinsa ya bayyana sunan wannan mutumi to babbar natijar da za mu fita da ita ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta kissar wannan mata za mu fahimci kwarjinin sayidina umar yanzu daga ce mata sayidina umar na kiran ki ta firgita hankalinta ya tashi kuma naƙuda ta kama ta wacce lokacin naƙuda ba ta yi ba ta zo ta haife lokacin haihuwar bai yi ba haka wannan duk zai fassara maka kwarjini da sayyidina umar yake da shi cikin al'umma to mu je ga misali na uku cikin misalan da za su fito mana da kwarjini da haibar sayyidina umar cikin al'umma yace wajtama'a aliyun wa uthman wa talhatu wa zubairu wa abdurrahman wa sa'ad wa abdurrahman wa sa'ad radiyallahu anhum waɗannan sahabbai madaukaka sun haɗu da sayyidina uthman da talha da sayyidina aliyu da zubairu bin al-awwam da abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi waqqas sun haɗu suna tattaunawa akan yanayi da mutane ke zuwa ga sayidina umar da shi wa kana ajra'ahum ala umara abdurrahmani bin auf wanda ya fi su ƙarfin halin fuskanta umar da tinkara umar cikin waɗannan mutane da suka haɗu shine abdurrahman ɗan auf yana da ƙarfin halin ya je tinkari umar da kowane irin magana saɓanin sauran sauran sukan umar yakan musu kwarjini su ma a idansu to amma abdurrahman dan au yakan iya zuwa kai tsaye gaba gadi ya fuskanci sayyidina umar da duk maganar da yake dauke da ita faqalu sai suka ce waɗanne kenan da aliyu da usman da talha da zubair da da sa'ad bin abi waqas su su biyar sai suka ce ya abdurrahman ya kai abdurrahman dan au law kallamta amiral mu'minina lin-nas ina ma da za ka samu sayidina umar ka masa magana a kan mutane yadda yanayin da mutane ke zuwa masa fa'innahu ya ati ɗalibul hajati fatamna'uhu haibatuhu an yi kallimahu sautari da dama mabukaci kan zo gurin sayidina umar da bukatarsa yana so ya yi magana sayidina umar amma kwarjinin sayidina umar sai ya hana shi ya yi ma sayidina umar magana haka zai juya da bukatar tasa ya koma hatta yarji'a walam yaqdi hajata har ya koma ba tare da ya biya bukatarsa ba zai taso takanas daga gidansa ko unguwarsu ko ƙauyensu da nufin ya zo gurin sayidina Umar da bukatarsa amma idan ya zo gaban sayidina Umar ba zai iya fito sayidina Umar da bukatar tasa ba saboda haibar sayidina Umar yadda ya zo da bukatar tasa haka zai koma da ita to shine suka ce wa abdurrahman dan auf ya samu sayyidina umar ya masa magana me yasa yake kwarjini haka da yawa wa mutane ya ba da dama wa mutane duk wani wanda yake da wata bukata gare shi ya zo kai tsaye gare shi ba tare da kwarjininsa ya hana shi bijiro da bukatarsa ga sayyidina umar ba allah da da su gaba da abdurrahman dan auf ya ce to ba wani abu zan je ni ko in same shi in masa magana فدخل عليه فكلمه في ذلك عبد الرحمن dan Auf sai ya shiga ga Sayyidina Umar ya masa magana akan wannan mas'alar cewa sautari da dama mutane sukan zo gabanka da bukatunsu amma sai su kasa fito da bukatun a gabanka saboda kwarjininka gare su faƙala sai Sayyidina Umar ya ce wa Abdurrahman ya Abdurrahman ya ce ya kai Abdurrahman an shuduka Allah ina haɗa ka da Allah a aliyun wa Uthmanu wa talhatu wa zubairu wa sa'adun au ba'aduhum amarka bi hada yace ya kai abdurrahman na haɗa ka da Allah shin aliyu da Uthman da talha da az-zubair da sa'ad su suka umurce ka ka zo ka same ni da wannan maganar ko su sashe daga cikin su in ma ko dukansu ko sashe daga cinsu wannan zai nuna maka baiwa da Allah maɗaukakin sarki yi wa sayidina Umar na gano abubuwa ba tare da abubuwan sun faru a gabansa ba amma idan ya yi la'akari da wasu alamomi ko wasu abubuwa zai iya gane cewa ai da wane da wane ne aka yi wannan shawari ko kuma wannan ra'ayin wane ne gwargwadon yadda ya mu'amalance su zai iya fahimta kala Allahumma na'am sai ce kwarai kuwa waɗannan mutane da ka lissafa Aliyu, Uthman, Talha, Az-Zubair, Sa'ad su suka aiko ni gare ka. In zo in maka magana akan kwarjinin da kake yi wa mutane ka rage mana. Me yasa kake haka? Sautari da dama mutane sukan so su zo gabanka da bukatunsu amma kuma in sun zo da bukatun haka suke koma da bukatun ba tare da sun bijiro da su gabanka ba saboda kwarjinin da kake musu faƙala sai ya ce ya abdurrahman wallahi laƙad lintu linnasi hatta khashitu Allah fil lin thumma ishtadattu alaihim hatta khiftu Allah fi shidda fa aina al makhraj yace ya abdurrahman na ina tabbatar maka na rantse da Allah nayi sauki nayi taushi wa mutane hatta khashitu Allah fil lin har sai da naji tsoron Allah bisa taushi da sauki da na yi wa mutane saboda sauki da taushi da na musu ya ba da dama ma wasu da dama suna ta yin abubuwan da ba su dace ba sun yi amfani da wannan sauki nawa da taushi nawa suna ta abubuwan da ba su kamata ba to ni kuma sai na ji tsoron kar Allah ya tambaye ni shi yasa ya ce hatta khashitullaha fillin har sai da na ji tsoron Allah bisa saukin da na musu kar Allah ya tambaye ni cewar Umar na baka amanan al'umma ka tauye saboda ka bar kowa na abin da ya ga dama ya ce wannan tsoron na ji sun mashtadattu alaihim to da na kula da haka na yi la'akari da haka sai na tsayi tsanani a kansu shi yasa abubuwa da dama za ka ji a zamanin sayidina umar an tsananta sama da gabanin zamaninsa yanzu misali mu ɗauki misali da saki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayidina abubakar idan mutum ya ce wa matarsa a lokaci guda ya ce na sake ki saki uku ya gaya wa matarsa a lokaci guda zamanin annabi ana ɗaukan shi a matsayin saki ɗaya ne saboda saki ne ba na sunna ba zamanin abubakar shi ma ana ɗaukan shi a matsayin saki ɗaya ne amma da zamanin sayidina umar ya zo da abun ya yawaita sai ya yanke hukuncin cewar daga yau duk wanda ya sake cewa matarsa na sake ki saki uku da lafazi guda a guri guda to za a ɗauke shi a matsayin saki uku ne kaga kuwa idan saki ya zama har uku tsakanin miji da matarsa to matar fata nisance shi ba shi da daman ya sake cewa ya mai da ita ko a sake ɗaura aure hatta tankiha zaujan gairahu har sai ta auri wani miji koma bayan son da ba shi ba to haka haddi na mashayin giya shi ma a zamanin sayidina umar ne ya san haddi na mashayin giya zamanin sayidina umar ne mai da shi bulala tamanin to abubuwa da dama idan ka duba za ka ga a zamanin sayidina umar an ɗan tsananta a kai to ya ji tsoron kattaushi ko sauƙinsa da ya yi ta yi wa al'umma Allah tambaye shi akan haka ya ce shi ya sa ya tsananta musu ya ce hatta khiftullah fi shidda har sai da na ji tsoron Allah akan tsananin cewa Allah fa zai tambaye ni me yasa nake tsananta wa al'umma in yayi taushi yana tsoron kar Allah ya tambaye shi me yasa ya sauki wa al'umma ya bar kowa yake abin da ya ga dama in yayi tsanani nan ma yana tsoron kar Allah ya tambaye shi me yasa yake tsanantawa al'umma shine yace fa ainal makharaj to ina mafita take ya Abdurrahman in ka in kai sauki ba mafita in kai tsanani ba mafita fa qama Abdurrahman yabki sai Abdurrahman ya tashi yana kuka ya gamsu da wannan amsa ta Sayyidina Umar wa yajurru izarahu yana jan kwarjallansa dama sutura su kwarjalle ne mayafai guda biyu ne ɗaya su ɗaura kunkumi ɗaya su yafa a kafaɗa ba irin suturar mu riga da wando ba su mayafai guda biyu ne to sai abdurrahman ya tashi yana kuka yana jan mayafinsa wa ya ƙulu biyadihi yana ishara da hannunsa yana cewa uffin lahum ba'daka uffin lahum ba'daka tir da waɗannan mutane tir da waɗannan mutane bayanka kenan kamar sun taɓe sun yi asara me zai sa suna irin waɗannan ɗabi'u to babban abin da za mu fita da shi ƙarƙashin wannan ƙissa da aka kawo mana za mu fahimci kwarjinin sayidina umar da haibarsa cikin al'umma ta yadda mutum zai zo da buƙatarsa ya gagara fito da ita gaban sayidina umar ko da ya fito da ita ma ba abin da zai faru amma saboda kwarjinin sayidina umar da haibarsa sai ya gagara to ga, ga, ga misali na hudu ya ce wa haddasa abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma wancan bayani na tsallake shi saboda ba mu bukatarsa yace wa haddatha abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya da shi da babansa yake ba da labari faqala yace makastu sanatan wa ana uridu an as'ala umar radiyallahu anhu an ayatin fala astati an as'alahu haibatan abdullahi dan abbas Allah yarda da shi yake ba da labari cewa na zauna tsawon shekara guda kullum muka haɗu da umar ina so in tambaye shi kan wata aya meye bayaninta meye ayat ta kunsa wani saƙo take ɗauke da shi me take so ta isar ya ce tsawon shekara guda kullum suka haɗu da sayidina umar yana so ya tambaye shi amma ya gagara tambayarsa saboda kwarjininsa ya ce sai da ya shafe shekara guda bai iya ya tambayi sayidina umar ba shine makastu sanatan na zauna tsawon shekara guda wa ana uridu an as'ala umara ni kuma ina alhali ina so in tambayi sayyidina umar an ayatin akan wata aya me ma'anarta me ta kunsa wani sako take isarwa fala astati usaina gagara fala astati wa as'ala usaina gagara tambayarsa haibatan saboda kwarjinin sa kaga wannan duka na fassara mana kwarjini irin na sayyidina umar to bari mu karkare da wannan misali na na biyar din sai mu duba mu ga kwarjinin nan da sayyidina Umar yake da shi abun yabo ne ko abun zargi yace wa an ikrimata maula bin abbas sannan har ila yau an samu wata riwaya daga ikrima maula na ibnu abbas maula ne na ibnu abbas bawa ne na ibnu abbas ibnu abbas ya dan tashi kuma sai aka wayi gari ya zama babban malamin addinin musulunci saboda ya ɗauki ilimi mai tarin yawa gurin ibn abbas ya yi riwaya a gurin ibn abbas yake ba da labari cewar anna hajjaman kana ya ƙusu umar bin al-khattabi radiyallahu anhu wa kana rajulan mahiban fatanahnaha umaru fa ahdatha al-hajjamu fa amara lahu umaru bi 40 dirhaman ikrima yake ba da labari cewar wani mutum mai ƙaho shine anna hajjaman wani mutum mai kaho mai yi wa mutane kaho kaho da za a yi wa mutum a tsaga wani sashe na jikinsa a fidda jini gurbatacce hijama wanda ake ce mata hijama kana ya kusu umara ya zo yana aski wa sayidina umar kenan bayan hijaman da yake ma yana aski wanzami ne ya kasance yana aski wa sayidina umar wa kana rajulan mahiban shi ko Umar ya kasance mutum ne mai kwarjini mutum ne mai haiba fatanahnaha Umar Umar sai ya gyara murya wannan gyara muryar da yayi fa hadatha al-hajjam wannan mai mai hijaman sai yayi bayan gari gyara muryar sayyidina Umar din shi ya firgita shi ya sa shi yayi bayan gari to sai sai sayyidina Umar ya tausaya masa daga gyaran murya kawai sai ka firgita bayan gari ya fito wanda ba a shirya masa ba fa'amara lahu umaru bi arba'in dirhaman umar sai umarni a bashi dirhami arba'in kaman diya kenan ya bashi kenan ko diya ne kuma mai kama da rarrashi da kuma ya dan jashi jikinsa ya nuna masa gaba da nan in ka ga irin wannan kar ya firgita ka da Allah daga gare ni dirhami arba'in ɗin nan idan za a kwatanta shi da naira kuɗi ne mai yawa kuɗi ne mai yawan gaske in za a kwatanta shi da naira saboda dirhami ɗaya yana daidai da naira dubu dubu ashirin da da biyu a yanzu to kaga dirhami dirhami arba'in sai kusan dubu ɗari takwas ko zai kai dubu ɗari takwas har da ɗori kaga ba kuɗi ba ne kaɗan sai da umar ya sa aka bashi wannan kuɗi to wannan dai kissar takaitacciyar kissar nan da muka karanta ita ma za ta fito mana da kwarjini irin na na sayyidina umar to abin tambaya kafin mu fita daga wannan babi mu je babin gaba shin kwarjinin nan da sayyidina umar yake da shi za a ɗauke shi a matsayin abun yabo ne ko kuma abun kushewa ne to ko shakka babu ba za mu ɗauke shi a matsayin abun kushewa ba kwarjini na sayyidina Umar ba za mu ɗauke shi a matsayin abun kushewa ba me yasa kaga abu na farko Umar din nan ba mutum bane mai girman kai sannan abu na biyu ba mutum bane mai izza da jiji da kai ballantana kwarjininsa ga al'umma ya zama abin kushewa idan mutum ya zama mai girman kai mai jiji da kai mai nuna isa wannan kwarjininsa cikin al'umma zai zama abin kushewa amma idan mutum ya zama mai tawazu irin saidina umar mai tsoron allah mai taƙawa mai imani mai sanin ya kamata mai ɗawainiya da hidima wa al'ummar da yake jagoranta ko shakka babu kwarjininsa sai dai zama abun yabo ba zai zama abun kushewa ba in ba a mance ba a baya mun karanta kissar da sayyidina umar ya je tadda wata mata ita da ƙananin 'ya'yanta da suke ta rabza kuka saboda yunwa sayyidina umar ya je tadda ita ta hura wuta ta ɗora tukunya akan wuta yake tambayanta meye akan wuta me ke damun yaran ta ce wala yunwa ce take addaba su to me kika dora kan wuta tun daga wuta tana ci ga tukunya akan wuta sai ta ce wallahi ruwa na saka kawai dan in lallabe su in kwantar musu da hankali in samu su yi bacci ta ce Allah zai shiga tsakaninmu Allah shi zai mana hukunci tsakaninmu da Umar sai ta ai Umar bai san da labarin ki ba ta ce to ya za a yi bai san da labari na ba yana jagorantar mu kuma ya rabkana daga sanin halin da muke ciki ya kamata ya san da labari na sai bai ce komai ba ya tafi ya je sto na daular musulunci da shi da bawansa wanda ya yanta maulansa kenan aslam suka buɗe ston suka shiga ya ce aslam ya ɗauki buhun gari na alkama rabin buhun gari na alkama ɗora masa da mai sai ce a'a bai kamata ka ɗauka ba ni zan ɗauka ya ce kai za ka yi dakon laifina a gaban allah ɗora mun kaga wannan ba nuna girman kai ga saidina umar a ya ɗauko gari ya zo ya sauke ya gyara tukunya ya ce wa matar tana ɗiban garin tana zuba masa shi kuma yana gaurayawa ya sa mai da kayan haɗi ya musu fate wutan ma ta mutu ya sunkuya yana hura ta da bakinsa ice na ga hayaki na yana ratsa tsakanin gemunsa yana fita fate ya dahu ya sauke ya juye a tire ya ce matar tana ba wa yaran shi kuma zai na fiffitawa har yaran suka, ci wannan face suka, ƙoshi sauran garin ya ce ya bar mata ta ce Allah ya saka maka da alheri ina ma kai ne amirul mu'minina ba umar ba ya ce ba wani abu karki damu gobe in Allah ya kai mu in gari ya waye ki je fadar amirul mu'minina umar za ki same ni a gun ta ce na gode Allah maka albarka Allah maka albarka bai daddara ba bai tafi ba ya je ya latse ya ɓuya a bayan wani dutse bawansa aslam yana ce masa mu tafi mana ya ce a'a ba zan tafi ba yanda na zama ni ne sababin kukan yaran nan tunda ni ne shugaba kuma yaran nan suka wuni ba su ci ba ni kuma a matsayina na shugaba to yana nan makare da abinci ban ba su ba duk da ban san halin da suke ciki ba to amma dai tunda ni ne sababi na sa su suka yi kuka duk da ban san halin da suke ciki ba to yanzu so nake sai na ga dariyansu yanda na ga kukansu ina so in ga dariyansu yanda na ga rashin baccinsu sun gagara bacci saboda yunwa yanzu ina so in ga baccinsu ya laɓe bai tafi ba yara kuma cin ciki ya ɗauka kaga sai guje-guje suka yi ta guje-guje suna wasa suna dariya can ba a ɗau lokaci ba sai bacci ya ɗauke ya ce alhamdulillah yanda na ga kukansu da gagaran baccinsu sun gagara yin bacci saboda yunwa to gashi yanzu kuma na ga dariyarsu kuma na gabacinsu alhamdulillah Allah na gode maka ya kada kansa ya tafi to kaga sayyidina Umar ko kadan ba shi da girman kai to kaga kenan kwarjininsa ba zai zama abun kushewa ba zai zama abun yabo to me yasa muka faɗi wannan muna da dalilai da zamu kafa hujja da su akan cewar kwarjinin sayyidina Umar ba zai zama abun kushewa ba sai dai zama abun yabo akwai hadisin da mun taɓa karanta shi a wannan majalisi wanda imam al-bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa hadisin da aka samo daga sa'ad dan abi waqqas Allah yarda da shi yake ba da labari cewar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gidansa a gurbinsa akwai mata suna tare da shi malamai masu sharhi na hadisi wasu daga cikin suka ce matansa wasu kuma suka ce a'a ba matansa bane mata ne cikin matan mutan Madina ko kuma cikin muhajiruna suka zo ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a matsayinsa na jagoransu da wata bukata tasu to a daidai wannan lokaci ista'azana umaru sai umar ya zo ya nemi izini yana so ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali a gurin manzon Allah akwai mata lafazin bukhari ya nuna cewa matan matan quraishawa ne suna magana da manzon Allah sun yawaita neman bukata gurin manzon Allah ya rasulullah ina da bukata zuwa kaza nan tace ni ma bukata ta kaza kuma sun yawaita sun daga muryarsu Umar tun kafin ya shigo tun daga waje yana jiyo muryarsu to lokacin da ya nemi izini manzon Allah ya bashi dama ya shiga yana shiga sai kowa ta shiga taitayinta kowa sai ta kama kanta yanda suke ta daga murya suna shouting kowa sai ta yi shuru ta sauke muryarta ta yi ƙasa da muryarta sannan kuma kowa sai ta yi maza ta suri kayayyakinta da ta zo da su kamar wadda suke shirin fita sai manzan Allah ya fashe da dariya abin sai ba manzan Allah dariya sai da na'umar ya shiga sai ga manzan Allah yana dariya sai ce abhaka Allahu sinnaka ya rasulallah Allah ya dawwamar da farin cikinka ya manzan Allah sai da na'umar ya ce Allah ya dawwamar da farin cikinka ya manzan Allah sai manzon Allah ya ce masa ai abin da yasa nake dariya ya kai Umar yace ajibtu min haula illati kunna indi yace ina mamakin waɗannan matan da suke guri na ne suna ta maganganu suna ta daga murya falamma sami'na sautaka yayin da suka ji sautinka kana shigowa ibtadarna alhijaba sai kowa ta kama kanta to zai iya yiwa a lokacin ba a saukar da ayar la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi ba shi yasa suke daga muryarsu kar ku daga sautukan ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam Umar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan labari sai ce fa anta ya rasulullah kunta ahqqa an yahabna yace yace ya manzon Allah ai kai ka fi cancanta su ga kwarjininka ba ni Umar ba ka kenan wannan yana nuna kwarjini akwai gunda zai zama abun yabo tunda Umar ya ce manzon Allah ai ya Rasulullah kai ka fi cancanta su ga kwarjininka ba ni ba sai juya ga waɗannan mata yace ai aduwati anfusuhin na yace ya ku abokan gaban kawunan su atahabnani shin yanzu za ku na ganin kwarjini na za ku na ganin haibata wala tahabna Rasulullah ba za ku ga kwarjinin manzon Allah da haibarsa ba kun cika mata matan banza ya za a yi kuna ganin kwarjini na bakwa ganin na manzan Allah wani martani suka mayarwa sayidina Umar sai suka ce an ta'afadhu wa aghlazu min rasulillah ai kai kafi tsanani kafi zafi akan manzan Allah shi yasa muke ganin kwarjininka da haibanka sama da na manzan Allah sai manzan Allah ya karfafe su ya tabbatar da maganarsu sai ya ce walladi nafsi biyadi maganarsu haka take ya Umar karkatanka annabi ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa Allah kenan in ji annabi ya ce malaki ya ka shaitanu ƙattu shaiɗan bai taɓa haɗuwa da kai ba salikan fajjan ya kama wata hanya zai tafi kan wannan hanyar kai ma ka kamo wannan hanyar kana tafi a kanta illa salaka fajjan ghaira fajjik face ya kama wata hanya ba hanyar ka ba kenan har shaiɗan ma tsoron sayyidina umar yake kaga wannan yabo annabi ya masa ko kushewa yabo annabi ya masa in har shaidan zai ji tsoron sayyidina Umar wannan na nuna nagartar sayyidina Umar a addinin musulunci kenan wannan babi da muka karanta da yake fito mana da kwarjinin sayyidina Umar ba ba wai a babin kushewa bane a babin yabo ne kenan daga cikin falala da sayyidina Umar ya samu akwai kwarjini da yake da shi a idan al'umma wannan kuma Allah ne ya bashi shi yasa har shaidan ma tsoronsa yake duk wani wanda yake ba nagartaccen mutum ba duk wani wanda yake mutumin banza tsoron sayyidina Umar yake saboda kwarjini da Allah madaukakin sarki ya bawa sayyidina Umar to ina ga wannan wannan fiska ta uku za mu karkare bayani a kanta fiska ta hudu lokaci ba zai ba mu damar kawo ta ba duk da cikin fiskokin da suke fito mana da yadda sayidina umar ke cuɗanya ko ke alaƙa da al'umma fuska ta hudu insha Allah za mu jinkirta bayani a kanta zuwa halka ta gaba ita ce inda yake cewa tarbiyatuhu li ba'd zu'ama'il mujtama tarbiyatuhu li ba'dhi zu'ama'il mujtama wannan ita ce fiska ta hudu tarbiyyar sayyidina Umar da yayi ga wasu daga cikin jagororin al'umma jagororin society sayyidina Umar ya musu nagartacciyar tarbiyya ya dora su kan turbar da ta dace wajen mu'amalantar al'umma wajen zamantakewa kyakkyawa da al'umma to wannan fiska ta hudu ba za mu samu daman bayani a kanta ba sai Allah kai mu halka ta gaba za mu dasa aya a nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh